أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar CAGD a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna cikin rana ta Laraba 19 ga watan Safar shekarar ta 1447 hijirar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan takwas shekara ta 2025 miladiya muna cikin karatun littafin alwajiz fi aqidati salafus salih ahli sunnati wal jamaa littafi wanda yake bayani dangane da aqida littafi na ash-shaykh abdullah al-athari Allah madaukakin sarki ya kara mashi lahiya satin da ya gabata mun tsaya daidai gabar da malam ya kawo hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin da annabi ba da labarin mutum biyu daga cikin bani isra'il waɗanda suke yan uwantaka da kuma soyayyar juna a tsakankaninsu ɗaya daga cikinsu ya kasance mutum ne mai yin bauta da ibada a yayin da ɗayan shi kuma ya kasance wanda yake gabatar da sabo wannan ya sa shi mai yin ibada ya gani cewa ya kamata ya tsawatar ma da mai yin sabon ya ce kaiwa ne ka takaita daga sabon da kake yi na ubangiji shi kuma mai saban ya gani kamar an takura rayuwar shi sai ba shi amsar da cewa shin Allah ne ya yi kuka ka tsare rayuwa ta ko kuma kai ne ka ga dama haka shi kuma sai abin ya ba shi haushi ya ne yana wa mutum nasiha shi kuma zai ba shi wannan amsai sai ce na rantsi da Allah Allah ba zai gafarta maka ba a wata magana ko kuma cewa yi a kai dai wannan ba za ka shiga aljanna ba sai Allah ya ɗauki rayuwarsa su biyu sai ga shi ko an gamu gaban Allah subhanahu wataala su biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma wannan mai ibada shin kai da kace ba zan gafarta mishi ba kuma ba zan sa shi aljanna ba kai kana da masaniya ne game da ilimi na ka san wane ne ni ko kuma kai kana da iko cikin abin da yake hanna wanda ni ne zan yi har kake cewa ba za a yi ba sai Allah ya ce wa wancan mai zunubin wanda aka ce ba za a gafarta mishi ba Allah ya ce aje da shi aljanna da rahamata kai kuma da kake cewa ba zan gafarta ba zan gafarta mishi ba kuma ba zan sa shi aljanna ba kai kuma aje da kai cikin wuta wannan hadisi ya tabbatar da cewa ba a shiga cikin lamarin bawa da ubangijin shi duk abin da kaga bawa yana yi matukar ba shirka bace ba da Allah kuma ba kafirci bane in dai sako ne tsakanin shi da ubangiji iya abin da zaka yi mishi shine kai mishi nasiha in bai dauka ba tsakanin shi da ubangiji kuma in ya dauka fa biha wa ni'ma amma ba za ka ce ba Allah ba zai gafarta mashi ko kuma a wanda ba zai je aljanna ba wannan ba hurumin ka bane ba za mu tashi gaba ta gaba inda malam yake cewa wa ahlu sunnati wal jama'a a azamun nasu wara'an Allah madaukakin sarki mana jagoranci malam yace wa ahlu sunnati wal jama'ati a azamun nasi wara'an fi babi takfir yace ahlu sunna wal jama'a su ne mafi girman mutane tsantsani wajen babi na kafarta mutane domin babi na kafarta mutane babi ne mai girma to ahlus sunnah jamaa suna tsintsini a wannan babi yace li anna mas'alatat takfir almuslim li anna takfir almuslimi mas'alatun khatira yace saboda mas'ala ta kafirta wato musulmi mas'ala ce mai hatsarin gaske dukkan mun karanta a darasin da ya wuce hadisan da suke nuna cewa in mutum yace ma dan uwan shi musulmi kafiri kalmar sama take yi za a je a auna ta shin da kace mashi kafiri kalmar ta cancanta shi in kafiri ne ko kuma in aka yi rashin sa'a shi ba kafiri bane kuma kai ka ce mashi kafiri annabi yace kalmar za ta dawo kanka wal iyazu billah kaga akwai hatsarin gaske shi ce saboda mas'alar ta kafirta musulmi mas'ala ce mai hatsari yace wa ya tarattabu alaihi atharun azima sannan kuma akwai gurabe masu yawa waɗanda suke bin wannan abu fa yajibu adamul khawd fiha duna dalilin bayyin yace saboda haka ya wajaba kada a kutsa cikin babin wane kafiri ne wane kafiri ne ba tare da dalili bayyananne ba in dai babu dalili ingantaccen dalili ba a shiga cikin babin kafirta wane da wane ce wane kafiri ne ko kuma a sai ce wali annal asla fil muslimi zahiri al'adalati baqa'i islamihi wa adalatihi yace saboda asali game da kowane musulmi wanda adalcin shi ya bayyana a zahiri to asali shine wannan adalcin nashi yana nan kuma musuluncin shi yana nan abin nufi shine duk lokacin da aka gani mutum a zahiri musulmi ne kuma aka ga musuluncin nashi bayyanannen abu ne bai bayyana kafirci kai dai kawai ka san dai wani musulmi ne yana sallah yana azumi kuma adali ne ba a taba samun shi ba ya ci amana to shikenan a duk inda aka shiga aka wata wannan mutumin musulmi ne kuma adali ne wannan abin ba zai sauya ba har sai shine bayanin zai ce hatta ya tahaqqaq zawala zalika har sai an samu wani abu da ya kore mashi wannan adalcin ko kuma musulmcin bi muktadar dalili shar'i kuma abin da zai kore in ya kasance dalili ne wanda yake na shari'a ba dalili na san rai ba kawai ka wuto ka ce a ai suwa na kahure a suwa na ai babu adalci tare da su saboda san ranka ko kuma wani abu ya haɗa a wannan ba zai zamanto dalili ba sai in ya kasance mi dalili ne wanda yake na shari'a a wannan lokacin ake aiki da shi sai ya zamanto an kore mishi musulunci ko kuma adalci sai ce wa min hayan bagil ihtirazu min at-takfir ma wujida ila zalika sabil sai ce saboda wannan ai ya zama dole ya cancanta a kula a bi a hankali a yi taka tsantsan dangane da kafirta mutane in dai an samu damar yin haka mana ba kafirta mutane kai tsaye abu ne wanda yake bukatar taka tsantsan da kula da lura kamar mutum ne ya zo zai shiga wato ainihin ruwa ya wuce aka ce wannan gurin da za ka bi ka wuce hanya ce amma ruwa yanzu ya shahe wajen kabin ka bi ka tsallaka sai ka bi ta cikin ruwa amma sai ka yi takatsatsan wannan ruwan da za ka bi cikin shi cike ke rijiyoyi hanyar ga ta nan dal ne aka yi guda ɗaya ga shi nan in ka bi shi ka meke tudu ruwa baka sabka ba zai hudda ka har ƙarshe in kuma ka ba a hankali ba zai iya su hudda ka ka faɗa cikin rijiya to da Allah in ka zo ka tsallaka wannan hanyar wace irin tsallakawa za ka mata kaga saka mata tsallakawa ne daga taka tsantsan da kula da a hankali da dam dam hatta kai ka ta hudda ka daga cikin wannan ruwan dan mi dan ka hada cikin wannan rijiyar da take sama hanya to haka lamarin yake babi na kafir da mutane babi ne da yake bukatar taka tsantsan da tsanaki wajen yin magana a cikin shi domin mi in kai baka bi a hankali ba ka kafirta wani za abin ya zai dawo kanka kai ne zaka kasance kafirin ba shi ba sai ce fa babu takfiri babun khatirun wa azim babi na kafirta mutane yace babi ne mai girma sannan kuma yana da hatsarin gaske man lam ya'rif alwajib fihi wanda bai san wajibi a cikin wannan babin ba ya zillu wa yadillu zai zirmiya ma'ana zai karkace ya fada ba daidai ba kuma wa yadillu kuma sai ya bace domin duk lokacin da ka fada ba daidai ba bata zai tabbata a kanka waƙad tawaqqafa fihi kibarul a'immati fasalim malam yace ai manya daga cikin malamai waɗanda suka gabata tawaqqafa fihi sun tsaya a wannan babin ba su shiga ciki in aka ce babi ne na wani kafi wani kafi sai su ce a'a mu ba za mu shiga nan ba da suka yi haka yace fasalim sai suka kubuta yace wa aqdama alayhi almubtadi'una fasabaq yace matasa ko kuma waɗanda suke yan baya su kuma da suka zo sai suka kutsa cikin babin a wani kafiri ne daga mutum yana ba sai ka yanci a kai shi kenan ka bulasar ta kan shi kafiri ne wani kafiri ne sai ce fasaɓaɗo da suka yi haka su kuma sai suka abuka suka faɗi a cikin wannan haɗarin da ake magana a kan shi kuma wannan in ka lura da rayuwar da ake a yau za ka gani kamar malam a gaban shi ne ake abin da yawa daga cikin mutane sun haɗa cikin babin wani kafiri wani kafiri alhali kuma babi ne wanda magabatan malamai in aka zo wannan babin tawakkufi suke sai su dakata ba su cewa komi wanda kuma hakan shi ne dace a yi domin kafirta musulmi ba karamin lamari ba ne ba wanda yake da girman gaske sai malam ya ce fa ahlus sunnati wal jama'ati fi masailil kufri wal iman su ahlus sunna wal jama'a dangane da mas'alolin kafirci da imani yahkumuna ala an-nas bi zawahirihim suna yi wa mutane hukunci ne da abin da ya bayyana a tare da su in mutum ya bayyana musulunci to musulmi ne in ya bayyana kafirci kafiri ne sai ce fa'in azharul islama in mutane suka bayyana musulunci hukima lahum bil islami zahiran wa batina za a yi musu hukunci da cewa su musulmai ne a baɗini a ɓoye da kuma bayyane abin nufi anan shi ne in kaga mutum a tare da shi yana bayyana musulunci to kai baka da hurumin ka ce to ai in ya ɓoye yana kaza yana kaza wa ya sa ka ba ruwanka da abin da ya ɓoye ya bayyana musulunci i to har ɓoye abin da yake ɓoye yan lamarin shi ma kawai su ake ka ce musulmi ne ka ba kanka lahiya sauran kamar ma Allah kaga anan nake so in ji hankalin mutane da suke yi wa shugabanni hukumci musamman a nan Nijar sai ka ji an ce a wane ɗan siyasa ai kafiri ne to in ka tambaya me hujja sai a ce maka yo ai bai zawa juma'a bai zawa sallah sai ran idi ha ba a ganin shi a masallaci sai ran idi wanda da wani kai ashe dai ba musulmai bane ba me yasa in ba ran idi ba baka ganin sa a masallaci to jama'a tambayar shine ran idin ya zo masallacin gobe zo ya zo ya yi sallah gobe ba ya bayyana ya bayyana musulunci saboda haka ba ruwan kam yake ya koyi musulmi zaka ce mishi shine abin da ake nufi anan in mutum ya bayyana musulunci abin da ya goye ba lamarin ka bane ba haka ahlus sunna wal jama'a suke gudanarwa dan haka in kuga mutum yana zawa idi ba ku ganin shi a masallaci sai ran idi in dai kun gan shi ran idin yayi sallah kuma to musulmi yake abin da ya goye kuma bai bayyana a gare ku ba ku da farko ku ce ba musulmi bane ba sai ya ce wa in azharul kufra hukima lahum bil kufri zahiran wa batina in kuma mutum ya bayyana kafirci karara bai boye ma kowa ba to za a yi mashi hukunci a matsayin shi na kafiri za a ce kafiri ne a hili da bayyane da boye ma'ana malamin ya bayyana imani eh, kafirci to abin da ya boye ma kafirci saboda za a aiki ne da abin da ya bayyana sai ce min duni an yi tatabba'u batinahu ba a zuwa a bibiyi mutane cikin abin da suka ɓoye mutum ya ɓoye yana yin kafircin shi a ɓoye bai bayyana ba kawai abin da bayyana musulunci to ba a sa ka ba ka je ka ringa bibiyan lamarin shi sai ka gano abin da yake ɓoyewa wannan shine abin da ahlus sunna jama'a suke aikatawa dangane da wannan babi sai ce wa ma'a hazal wara'il azimi fi babi takfir duk da wannan tsetseni da magabata suke yi cikin babi na takfiri babi na kafirta mutane sai ce fahim لم يترددوا في تكفير من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم kun shuha duk da bayanin da aka yi cewa magabata suna kaffa-kaffa dangane da babin kafirta mutane suna bi a hankali amma ba su yi shakku ba wajen kafirta wanda Allah ta'ala da manzan shi suka kafirta shi in aka ce Allah ya kafirta wani manzan Allah ya kafirta wani to anan kuma babu wani kaffa-kaffa babu wani shakku-shakku babu bi a hankali Allah ya kafirta shi to kai ma dole ka kafirta shi wani ita ce aqida annabi ya kafirta shi eh kai ma zaka kafirta shi haka ahlus sunna wal jama'a suke me yasa yace li anna an-nusus ash-shar'iyyah dallat ala jawazi takfiri man yartaka amalan yace saboda nassoshi na shari'a sun yi nuni sun yi nuni akan ya halasta a kafirta wanda ya aikata kafirci ko kuma au qaulan mukaffaran ko kuma ya faɗi wani abu furuci na kafirci da gangan kuma sharuɗa suka tabbata akan shi in mutum sharuɗan kafirci suka tabbata akan shi sharuɗan mun zano su satin da ya wuce guda biyar da mawani guda biyar abubuwan da suke hana in dai aka auna a gani wannan sun tabbata akan shi to ba abin da zai hana a kira shi kafiri dole ne ma a kira shi kafiri ke saboda sun tabbata akan shi amma ba su tabbata ba sai a jira sai ce to bal ja'alu takfir al-kafir min usulihim fil i'tiqad su ahli sunna wal jamaa abinda suka sa a cikin asali na i'tiqadi na aqidar su shine duk wanda ya kafirta to dole ne a kafirta shi wannan aqida ne ya kamata ka san wannan aqida ce ta musulmi ahli sunna in mutum kafiri ne to a tabbatar mishi da kafircin shi kuma akwai wata matsala guda ɗaya menene matsalai wa hakamu bi kufri man lam yukaffir al kafir man lam yukaffir al kafir aw yashukku fi kufrihi nan ne matsalar take ahlus sunna sun yi hukuncin kafirci ga wanda bai kafirta kafiri ba wani kafiri ne kafircin shi ya tabbata kai kuma sai ka ƙi kafirta shi kace a kayo ai babu waye waye ahlus sunna suka ce kai ma kafiri ne saboda baka kafirta kafiri ba ko kuma ya shukku fi kufri a wani kafiri ne ta tabbata kafiri ne gaba da baya duka shurut da bawane sun tabbata akan shi kawai kafiri ne zurfan sai ka ringa kai ni dai ina ga akwai dan wani abu a raina ina shakka ahlus sunna suka ce to kai ma kafiri ne saboda kai shakka akan kafircin kafiri saboda haka kin yarda da kafircin kafiri kin kafirta shi kenan ko kuma shakka akan kafircin kafiri yana sa mutum ya zama kafiri shi yasa in aka ce wani kafiri ne zan ba da misali na abin ya fito mana fili yanzu wanda yake addinin kiristanci a yau da muke magana addinin kiristanci ai akwai shigo akwai kuma wanda suke yin shi a Niger to sai ta tabbata wani kirista ne bai addinin musulunci to wannan mutumin kafiri ne haka alkur'ani ya tabbatar to yanzu kai kana musulmi sai aka ce ma wani kirista kafiri sai ka ce a bai kamata ba ai a faɗi wannan abin ya za a ce ma wani kafiri eh ai addinin kiristanci shi ma daga sama ya zo wallahi kafiri ne kai in dai wanga abin har nan kake yi kai ma ka kwatsa mashi kun tai me yasa saboda kai ka ki kafirta kafiri alhali kuma Allah ya kafirtar da kafiri duk wanda yake addini na kiristanci wanda ya ɗauki annabi isa a matsayin Allah wannan mutumin kafiri ne da nassin alkur'ani to kai kuma yanzu kake cewa a bai kamata ba to waye kake cewa bai kamata ba alqur'anin da yace kafiri ne kake so a je a sake duwawa ko kuma dai ya ne in aka ce qur'ani da ya faɗi yace kafiri ne kai kake ganin ya kamata a sake duba kenan kana da reclamation a qur'ani a qur'ani magana wace ce magana Allah wanda yake da reclamation magana Allah mai sunan shi sunan shi kafiri saboda haka kafircin kafiri tabbatar da shi ake to na biyu ko kuma kai shakka aka ce a wane yahudanci yake yi ba yahude ne ya bayyana yahudanci addinin yahudanci yake ko kuma wane bautan gumki yake yi kuma kai ma ka gan shi yana bautan gumkin ta tabbata dan bautan gumki ne bai yin musulunci sai aka ce wane kafin ne suka ce a ina da shakku akan wannan abu to wannan shakkun da kai ya sa ka kawo daga musulunci ka zama kafiri kai ma saboda kayi shakku akan kafircin kafir wannan shine abin da malam yake nufi haka ahlus sunna wal jamaa suka yi hukunci dangane da wa'annan da aka ambata sai malam yace wal kuffaru fi shar'i sinfani malam yace kafirai a cikin shari'a kala biyu ne kafirai sun kasu kala biyu ba kala ɗaya bane ba zubin gora ake musu ba kafirai kala biyu ne na farko kuffarun asliyun su ne kafiran asali wanda su tun asali dama kafirai ne ya ce kafiran asali wa'inda suka riga suka taso a cikin kafirci ba su taɓa shiga cikin addinin musulunci ba su ne ya ce ai alladina lam yadkhulu fi dinil islami aslan su ne wa'inda ba su taba shiga cikin addini ba tun asali ba su taba yin musulunci ba kaga wannan ai kafire ne wa hum zai zano maka wasu daga ciki yace ad-dahriyun akwai wasu inda ake ce musu ad-dahriyun wa'innan ad-dahriyun wasu jama'a ne wa'inda aka yi su a zamanin da ya wuce ba abin mamaki ba ne ba a yanzu a sami irinsu a duniya suna rayuwa amma za mu faɗi a su don mu fahimce su da kyau su addahariyun suna da aƙidu manya-manya guda uku aƙidarsu ta farko shine suka ce ai duk abubuwan da suke wakana kaga rana ta wuto ta fada wannan watan ya zo shekara ta zo a yi ruwa komi da kuke gani na faruwa suka ce wannan abin ai zamani ne yake tafiyar da shi kawai zamani ne in wannan ya wuce wannan ya zo to kaga wannan zai bayu ga aqidarsa ta biyu shine inkaru wujudillah suka ce babu Allah tunda mu a musulunci mun san wa'ancan abubuwan Allah yake gudanar da su to su kuma a aqidarsu suka ce mi a'a zamani ne yake tahiyar da su kaga kenan sun kore mi sun kore Allah a aqidarsu babu Allah kuma duk abin da yake wakana zamani ne yake tahiyar da shi suka ce kuma ai aqidarsu ta uku manya-manya daga cikin aƙidunsu suka ce ai wannan kaunin azali ne aka ce azali shine da sama da ƙasa da abubuwan da suke ciki kawai tun da duniya ta fara wayan gari aka yi da sahi aka gansu ba a san wanda ya yi su sama kawai kowa da ya taso ganin ta yi ƙasa kowa da ya taso ganin ta yi ba wanda ya san wanda ya yi su ganinsa aka kuma haka za a tafi a barsu mu kuma a musulunci ka ba haka bane ko Allah subhanahu wataala shine ya halicci sammai da ƙasa khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh Allah ya halicci sammai da ƙasa a kwana shidda sannan ya daidaita akan al-arsh kaga mu a musulunci da sama da ƙasa halitta Allah ne su kuma aqidar su da sama da ƙasa kawai ganin su aka yi ba a san mame su yo ya yi ma a ce an ga wani abu wanda babu mishi ai ba yayi komai da kake gani akwai mishi to kaga tun daga nan wannan manya manyan aqidu da gare su aqidu ne na kafirci domin duk wanda ya ce babu Allah kafiri ne ko shakka babu sannan kuma wanda ya ce da sama da ƙasa ganin sa aka yi babu mai su a ƙur'ani kuma an ce Allah ne mai so shi halice su kaga ya kare ta ƙur'ani kafiri ne haka kuma in ka ce alhawadis abubuwan da suke wakana da ruwa da dare da yini da komi su ma dai kawai ganin su aka yi wai zamani ne ke tayyar da su shi ma nan ya zama kafiri saboda Allah ce shi yake tayyar da komi to ka gani wannan aqida ce ta kafirci gaba da baya su nake ce ma ad-dahariyun an danganta su da dahar yan zamani yake ce musu saboda addahar kin sun ce wai zamani shine ke tayyar da ku to malam ya kawo su ɗaya daga cikin sinfi na kafirai wannan kafirai ne tan tagariya na asali sannan sai ce wal falasifa al falasifa sune philosoph kaga su na an kawo su a cikin yanzu akwai wanda shi yanzu in yadda ya mai ana karatun pcc sai ce a mu philosoph ne bawan allah kaga su yanzu nan malam ya kasa cikin arna wa'inda suke kafirai to ba a ce ban kace kai filosof ne kai kafiri ne dan saboda kana sallah kana azumi musulmi ne kai amma ka kula da abin da kake danganta kanka da shi su falasifa ya aka yi suka suka zama kafirai manya manya daga cikin akidun falasifa shine abu na farko su ma dai suna ganin cewa duniyar nan azaliya ce babu mai ita kawai da aka tashi a ga duniya ruwa ma haka aka ganshi kawai ruwa tashi aka yi aka ga ruwa ne mutane suke amfani da shi sannan kuma hadari da ake gaina zawa ai sai ta programme kawai in lokacin zawa shi yayi zai zo yanzu munan ba damuna muke ba suka ce to kawai tsarin damuna in lokacin ta zo zata zo in lokacin ta kare ta wuce kuma heba baɗi in Allah ya kai babu wani wanda yake turo su haka ruwa yake zawa haka rana haka kuma sanyi da zafi to a filosofi haka nan ne tsarin yake haka da su take sannan kuma akwai wasu tambayoyi wanda shari'a ta hana musulmi yayi saboda za su kai shi ga shakka dangane da ubangijin shi a filosofi halaka ne wannan tambayoyi shine tambayoyi dangane da abubuwan da suke wakana na Allah subhanahu wataala kamar ka zamna ka ringa tunani wai shi yanzu Allah subhanahu wataala wai iyazu billah tunda mu Allah ya halice mu to kaman waliyaz billah shi Allah waye halice shi kaga wannan tambaya haramun ce to a philosophy ya halatta kai wannan tambayar dan ka tabbatar saboda falsafa ce to kaga subhanallah shi yasa wasu daga cikin su da suka yi nisa ma suka ce kawai babu ma Allah saboda sun yi nisa a wannan babu irin su Nietzsche kaga su suna inkarin Allah dama shi a falasifan ma shi mutunan banza ne to kaga dole ne a kawo duk wanda yake irin wannan tambayoyi kama akwai tambayoyin da in ka matsa da yin su zasu sa maka shakku dangane da abin da kake kai ko kai ne yanzu misali kai arwalla sai ka zo ka zamanar da kanka ka tsiye kanka kake ma kanka tambayoyi to zaka tabbatar da karshe zaka gani arwallan nan babu ita misali yanzu kai kai arwalla da magarba he isha ta zo ka ji an ware kiran sallah sai ka ware tambaya ni fa ina ga da nayi arwallan nan na biya likita a hanyar likitan nan mun tsaya mun gaisa da abdullahi hanya ba ba na na ci abinci ban kurkure baki ba ina ga na yi wutsari ko dai ban yi ba da ƙarshe mu yi zuwa ranka kawai a ruwan nan babu ita saboda ka matsa da tambayoyi to kaga in shakka za ta shiga cikin ranka in shakka ta shiga ranka kuma babu abu ya goyi to saboda wannan tambayoyin da suke yi da ƙarshe shakka za ta zo shi yasa aka ce to wannan babin nasu babi ne mai girma wanda ya kamata a bar shi saboda haka falasifa wa'incan magabata suna daga cikin wa'inda suke kafirai kamar yadda malam ya ambata su anan tana yawa wani ya kawo maka hujja ya ce maka to ai an samu wasu falasifa wa'inda suke musulmai ya ce maka in ka tambaye shi kamar suwa ya ce maka kamar irin su ben hoza ko ibn sina ko sai ce maka wannan falasifa ne amma musulmai ne ai musulmai ne sun yi addinin musulunci to ka je ka ga malamai raddin da suka masu irin su ibn sina su su ibn sina suna daga cikin wanda suka zurfafa wajen binciken wannan da ƙarshe suka bar musuluncin bin sani ba sannan kuma suna da matsala da babin kaddara su su ibn sina yin wanda ake ganin musulmai ne din shi musulmi yana yarda da kaddara wadda take ta alkhairi da kuma ta shafi akan shi to su kuma a babin kaddara suna ganin cewa ai ba a yi adalci ba in aka ce a ƙaddaran mutum an rubuta mashi zai zama kafiri kuma aka ta lahira a sa shi wuta to ai shi ba shi da tasarrufi me yasa aka ƙaddara mashi in ana so a sa shi wuta ne kenan da mutum warko wuta ake so a sa shi kaga suna tuhumawa suna tuhuma Allah musulmi ne amma kuma yana tuhuma Allah saboda saboda yayi nisa a falsafa kaga matsalar falsafa kenan shine matsalar falsafa yana ganin a'a tunda an kaddara musu cewa wane kaddara daga Allah take an kaddara wasu musulmai wasu kafirai to su kafirai da aka kaddara su zama kafirai to Allah ya zalunce su in ya sa su ka kaga musulmi ya koma ya tuhuma ubangijin shi daga wanda in mutum ya tuhumi ubangijin shi kuma ya bar musulunci ya zama kafiri shine babban matsala to haka falasifa suna da cikin kafirai sannan yace wal mushrikun haka kuma mushrikai mushrikai ma kafirai ne sune waɗanda suke hada Allah da wani abin da yake na ubangiji Allah subhanahu wata'ala kadai ya cancanta amma sai su ɗauke shi sai su haɗa Allah da wani kamar bauta kamar yanka kamar roƙo addu'a addu'a ibada ce Allah kadai za ka roƙa lokacin da ka shiga cikin bala'i ba za ka roƙa Allah in ka roƙi wani Allah ka zama mushriki ka yi shirka da Allah in zaka yi yanka ka zub da jini taqarrub ga wa ake yin shi ga Allah ana zub da jini ne kawai ga Allah sai ka ta wajen malamin ungoku ya ce a sai an yanka kwararen ɗan akuya guda uku sai ka ce to malam an gama gobe da marice insha Allah zan tai kara nemo su wallahi in aka yanka ka zama mushriki saboda an zub da jini dan a biya maka wata bukata ba dan Allah wanda kuma wannan jinin galibi in malamin tsubu ko buka ce a kawo wani abu a yanka jinin wai aljannu ne za a ba shi ba Allah kaga in aka zub da jini da ake takarrub dan Allah aka ma aljani shi an yi me an yi shirka da Allah daga ran nan in baka tuba ba in ka mutu wuta zaka yi kuma hutar da in ka shiga ba za ka hutu ba saboda za ka shiga wuta ne sakamakon shirka da ka aikata ita kuma shirka mun sha faɗi cewa in mutum ya mutu mushriki in ya shiga wuta ba za a hudu shi ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai ce kuma wal majus haka nan kuma majusawa su ma kafirai ne su wane ne majusawa su majusawa su ne wa'inda sun shahara da bautar wuta su ne masu bautar wuta su ne majusawa su yanzu abin da yake da alaƙa da wuta suna girmama shi yanzu ga icce nan zai iya taka icce ya wuce ba majusi zai iya taka icce ya hayo ya leƙa wani abu amma daga lokacin da aka hura ma iccen wannan wuta yana ci to a gaban iccen zaka ga ya zube wai bauta yake me yake bauta ma wai wuta to su ne za ka gani tun da abin yana da alaƙa da wuta za ka gani wasu daga cikinsu suna bautar rana ma in rana za ta ɗago lokacin bautar su ne saboda lokacin na rana in za ta faɗa lokacin faɗaɗawar rana ne lokacin bautar su ne in dare duk inda wuta suke su suna wajen saboda ga ubangijin su nan yana ci da wannan su ne majusawa wa'annan kaga su ma kafirai ne mu abin da muka sani abin bauta Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya ba daga lokacin da ka riki wuta wuta kuma halitta Allah ce kaga ka riki halitta a matsayin ubangiji ka zama kafiri kai tsaye saboda haka malai kawo su a cikin layin kafirai sai ce wal wathaniyuna haka nan kuma da al wathaniyun sune maguzawa ake ce musu da Hausa su maguzawa me yasa suka zama kafirai saboda su maguzawa abin da yasa suka zama kafirai su basu da Allah guda daya su a wurin sa alloli biyar zaka iya ganin shewa yana bautar icce gobe kuma kaga ya koma bautar kare jibi in kun gama kuma kaga yana bauta ma dutse saboda shi duk abin da kawai ya kuduro a zuciya shi ya yarda a zuciya shi kawai ya bauta mai ba matsala bane ba sannan kuma ba ma goge wa'inna alwathaniyun su ne wa'inda suke bauta wa abubuwan da suke na ɗabi'a sai bauta ma icci gobe bauta ma rana jibi in ya ga wata ya burge shi sai fara bautar shi sannan kuma gata in ruwa yana jin yunwa ruwa ya shigo mai ki sai ce to ashe ruwa ne ya kamata a bauta ma sai kuma bautar ruwa to kaga shi ba shi da abu guda ɗaya tsaye komi bauta ma yake wannan su ne maguzawa wanda suke da ababen bauta da yawa to su ma kafirai ne saboda ba su riƙe Allah subhanahu wataala shi kadai ba a matsayin abin bauta sannan malam yace wa ahlul kitabi min yahudi wan nasara sannan kuma da ma'abuta littafi daga cikin yahudawa da nasaru magana ta zo yahudawa kafirai ne jama'a nasaru ma kafirai ne yahudawa su ne masu addinin yahudanci nasaru su ne muke ce ma kristoci yau kafirai ne kakka yi shakka akan wannan kuma ka haɗi kan katse saboda Allah ya faɗi a ƙur'ani nasaru waɗanda suke addinin kiristanci kafirai ne ko shakka ba me yasa suka zama kafirai yahudawa sun zama kafirai ne saboda sun ƙi yarda da annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su su a ganin su waɗanda suke addinin yahudanci a yau addinin da suke yi na yahudanci wai su har yanzu annabi Musa shine annabin Allah duk annabawan da Allah ya turo bayan annabi Musa su ba su yarda da su ba kaga kuma ai wanda bai yarda da annabci annabi Muhammad ba kafiri ne ko shakka ba kafiran Makka da annabi ya yake su me yasa ya yake su saboda ba su shiga musulunci bane ba su imani da shi ba to kenan kaga kafirai suke duk wanda yake aikata addini na annabi Musa a yau da sunan yahudanci kafiri ne dalilai su ne kamar haka dalilin ya farko karyata annabci annabi muhammad dalilin ya bi kuma attaurar da suke aiki da ita a yau a hannunsu attaura ne da aka cika ta da ƙare-ƙare a cikinta ba attaurar da allah ya san kowa annabi musa ba ce attaura ce wadda an ƙara wasu abubuwa da ƙarerai an ƙara wasu abubuwa da kwaskwarima da gyare-gyare da aka kaga ba zai ba ya addini da gyare-gyare wadda ita a taurar a cikinta akwai tabbacin cewa in annabi muhammad zai zo kuma in ya zo a ajiye a taurar a bishi amma sai ka gani sun shahi irin wannan wurin duk abin da musu ba sai su shahi sai su ƙara abubuwan saman su wannan kuma addini ba zai yi ba da shi sannan kuma nasaru su ma kafire ne wanda suke kiristanci me yasa saboda su nasarun kaga su ma kala kala akwai wanda suke bautan Allah uku da suke ganin annabi annabi Isa Allah ne annabi isa allah ne allah kuma allah ne shi ma kuma hallo maryam ita ma allah ce allah allah ne annabi isa allah ne kuma maryam allah ce duka gaba ɗaya su allah uku gare su su ne yadda allah ya ba da allah ya ba da labarin su a ƙur'ani a allah ya ce musu la taqulu salasa intahu huwa khairul lakum kada ku ce uku ku bari shine yafi alkhairi a gare ku kaga Allah ya musu kashe di ba yau aka fara wannan zancen amma har yau akwai su wa'inda suke da Allah uku sannan daga cikin kristoci akwai wa'inda su Allah bi ne a wajensu da Allah Allah kuma da annabi Isa su ba su ɗauki ba Maryam a matsayin Allah amma dai annabi Isa Allah ne a wajensu su ma kafirai ne saboda sun ma Allah kishiya sannan kuma a kristoci akwai wanda su annabi isa ba allah bane a wajensu allah shine allah amma annabi isa shine wai dan allah an bura ba a haɗo ba Allah bai da da daga lokacin da kace Allah yana da da ka zama kafi saboda Allah ya ce lam yalid wa lam yulad Allah ya faɗi wannan magana da suke cewa Allah yana da da qalu takhazar rahman walada suka ce Allah ya rike da yace laqad shi laqad ji'tum shay'an idda kun zo da abu wanda yake na ta'addanci ta'addanci ne kace Allah yana da da Allah ya ce wannan magana da suka waɗi suka ce Allah yana da sama da ƙasa suna fama su tsage saboda girman magani wata khirrul jibalu hadda duwa suna ma fama suke su girgiza daga inda suke manya manya saboda an ce Allah yana da kai yanzu dutse yayi ka hankali kaga babban magana ce suka waɗi to wanda ya waɗi wannan magana Allah ya ce sama da ƙasa suna fama su tsatsage ai ba yan ce maka ba kafiri ne kama saboda haka na sauraro wa'inda suke addinin kristanci a yau kafirai ne sannan dif ala zalika kari akan wannan su ma attaurar da take injilan da take hannunsu wanda aka sabka ma annabi Isa alaihi salam a Qur'ani musa an sabka mishi al-injil ko injila yau a hannun kristoci ka bincika gani littafi da nan ne gare su ya kai da uku ko akwai ancient testament akwai new testament mu kuma yi daɗi aka ce an san su kuma littafin nasu ya kai to a cikin ukun wanne ne na gaske kaga daga nan ma zaka gane akwai ƙari a ciki akwai rage in kun ce ancient testament da new testament shi tsohon shine aka sauko daga baya kuka zo kuka yi sabon ko kuma annabi sai ya dawo ya muku sabon yace an ƙara bashi kaga daga nan ma zaka gane an yi ma Allah ƙare a ciki sai malam yace fa haula'i qad dalla ala kufrihimul kitab was sunnah wal ijma Allah yace wa'innan da aka zano haƙiƙa alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da haduwa ta malamai maganganun malamai gaba daya sun tabbatar da cewa wa'innan mutanen kafirai ne wa mautahum muhalladuna fi nar kuma duk wanda ya mutu yana wannan addinin da aka zano zai dawoma a cikin wuta dan wuta ne kuma zai dawoma a ciki wa yuharramu alaihim dukhulul janna kuma babu su babu shiga aljanna wa amruhum ma'lulun ma'lumun min ad-din bi darura kai malan ta kai wannan abun ma fa da muka zano muka ce su ɗan wuta ne kuma ba za su shiga aljanna ba ma'lumun min ad-din bi darura duk wanda yake musulmi darura ce dole ne ya san wannan abu bai kamata ba kana musulmi a ce baka san wannan ba قال الله تبارك وتعالى الله ملكين سركي يا فدا cikin alqur'ani yace qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitabi hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun Allah yace ku yaki wa'inda basu yi imani da Allah ba kuma basu yi imani da ranar lahira ba sannan ba sa haramta abinda Allah ya haramta da manzon shi kuma ba sa yin addini addini na gaskiya wanne ne addinin gaskiya addinin musulunci inna dina inda Allahi al-islam lalle addini a wajen Allah musulunci Allah ya ce wa'annan wanda ba su addinin gaskiya ku yaƙe su min alladhina utul kitab daga cikin wa'anda suka yi aka ba su littafi sune yahudu da nasara hatta yu'til jizyata an yadin wa hum sabirun hassi sun ba da jizya kuma suna kaskantattu to kaga Allah ya ce a yake su shi kuma a tsarin addinin musulunci duk wanda Allah ya ce a yake shi kafiri ne ba ya kan musulmi shi yasa a hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam Mu'az zuwa garin Yaman Mu'az yake cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu Allah ilaha illallah yace an umarce ni in yaki mutane har sai sun shaida babu abin mabuta da gaskiya Allah fa idza fa'alu zalika in suka yi wannan yace asamu minni dima'u jinin su sun kare shi daga dan yanzu ba zan yake su ba kenan in mutum ya yi imani ba a yaƙa shi in kaga an yaƙi mutum bai yi imani ba kafiri ne shi sa ana Allah ya ce a yaƙe su wa'annan su ne sinifi na farko da muka ce kafirai kashi biyu ne wannan su ne kashi na farko sai kashi na biyu daga cikin kafirai ya ce almurtaddun su ne wa'anda suka yi ridda su sun ɗanɗana musuluncin daga baya ne suka bar shi wannan ma kafirai ne dan mutum ya yi musulunci ya bar shi baka ce mishi yana nan a musulmi yace alladina yantasibuna ila alislam sune wa'inda suke dangantuwa zuwa ga musulunci walakin amma yasduru minhum i'tiqadun aw fi'lun aw qawlun yatanaqadu islamu sai dai za su aikata wani aiki ko kuma su kudurce wani abu a zuciye su ko kuma su faɗi wata magana wanda zai warware musu musulunci musulmi ne su suna aikata musulunci amma sai su aikata wani abu ko kuma su kudurce wani abu a ransu wanda wannan abin shi ne zai warware musu musulunci nasu a waye gari babu shi sai ce fayu kafaru na bizalika sai a kafirta su da wannan abin da suka aikata wa in qamu bi ba'd sha'air al-islam ko da an gansu suna aikata wani abu na musulunci fa in dai sun aikata wani abin da kafirta su muddin ba dawowa ba suka yi suka tuba suka sake kalmar shahada sunan su kafirai ko da an gansu suna sallah shi yasa zaka gani wasu daga cikin waɗanda suke ba mutane wahala in suka ga an kafirta mai yin kafirci sai su ce a ya za a yi a zo ana kafirta mutum yana sallah a akwai wanda sallar shi batta sa ya zama musulmi ba saboda kafircin shi kafirci ne tantagariya sai ya je ya tuba kuma ya sake kalmar shahada yawa wannan shine bayanin sai ce kalbatiniya zai ba da misalin wasu daga ciki kalbatiniya ya ce kamar albatiniya albatiniya su ne ne albatiniya albatiniya wannan wasu jama'a ne su ma da suka rayu wanda su abin da ya aiwo albatiniya shine tunani irin na falasifa kai falasifa sun ba mutane wahala tunani irin na falasifa shi ya aiwo da albatiniya kuma jagoransu wanda ya kirkiro da firkar batiniya ana ce mashi maimun bin disan al-qaddah maimun bin disan al-qabda haka sunan shi wanda shi diddan ya samu karbuwa a wajen mutane sai ya ce a shi ai ahlul bait ne yana daga cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ahlul bait ne su sharifai ne dangin annabi to mutane su kuma duk abin da aka ce masa annabi sai kaga sun me kauya dan saboda soyayyar da suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ƙarya kai za ka ga wasu sun bi dan annabin amma ba dan ƙaryar da ka musu ba to shi ya ce shi yana daga cikin alil baiti shi wannan maimun bin disa to su albatiniya menene aƙidunsu wanda yasa aka ce musu kafirai duk da cewa musulmai ne sun yi musulunci a musulunci suka taso amma yau da gobe da suka sa wannan aƙidai kaga sun kudurce wani abu sai suka fita daga musulunci abu na farko saboda sun ce duk abin da Allah ya faɗi a Qur'ani ko kuma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi nusus na shari'a nasoshin shari'a suka ce ma'ana guda biyu gare su ma'ana ta farko ita ce al-ma'ana zahir ma'ana wanda take ta bayyane wanda ita wannan ma'ana ta bayyane suka ce wannan kowa yana fahimta suka ce to amma fa akwai ma'ana ta koyi al-ma'ana al-batin ma'ana ta koyi kun yi sunan su dama batiniya akwai kuma ma'anar da bai a ɓoye take wadda ita wannan ma'anar ta biyu ai ma'ana ce mai zirhi suka ce ba kowa yake gane ta ba sai ɗan kaɗan daga cikin mutane kuma sai manya-manyan limammai kaga daga nan ma an so a yi coge a ce shari'a ta musulunci sai su wane da wane za su gano kaga ya kuma matsala to yanzu da Allah da annabi ayoyin qur'ani ha a ce da wane da wane suna iya fahimta amma in aka yi nisa akwai inda an yi zirhin da ba sa ganewa babu wannan kaga sun so su ma addinin Allah coge a nan wannan kuma yana bayuwa zuwa ga kafircin mutum sannan yana daga cikin aqidarsu shine al-ismatul mutlaqa lil imam in suka ce wanga shine imam su jagoran su to wai su suka ce jagoran su ma'asumi ne bai yin sabo bai yin kuskure shine isma irin yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne ko annabi ne bai sako bai kuskure suka ce a ba annabi bane kadai su limamin su ma bai yin sako bai yin kuskure kuma suka ce qawluhu al-haqqul mutlaq magana shi abinda liman ya ce babban liman ya wadi suka ce ita ce gaskiya ko ƙarya ce dole ta murda ta koma gaskiya da abin da ya wadi to babu wata magana bayan ita ita za a bi koda haka nan ne koda ta muku daɗi ko ba ta muku ba daɗi ko ta saba ma Allah ko bata saba ma ba Allah to kaga ai akwai matsala mu kuma a cikin shari'a musulunci an ce mana za a yi ma mutum biyayya ne in yana kan tabarkin Allah in ya saba tabarkin Allah za a ajiye mishi abin da ake mishi na biyayya a kuma kan hanyar Allah kaga wannan kuma yana bayuwa zuwa ga kafirci ko to sai dungurungum in a cikin batiniya din shine babban aqidan nasu a cikin su akwai ekipe ekipe kala kala kuma kamar irin su ad-daruz kamar irin su an-nusairiyya duka suna karkashin al-batiniyya duka su wanda su ma cliff cliff ne daga batiniyya to su wannan irin su ad-daruz irin su an-nusairiyya sun ƙara nisa ma a cikin baban suka ce kai gaba ɗaya shi babban liman Allah ne gaba ɗaya to ai daman nan za a zo in aka ce Allah shi babban liman ma'asumi ne kuma da abin da wadi shine gaskiya kenan me yake so yi ana so a allantar da shi ne to su gaba ɗaya ad-darus da kuma an-nasiriyya sun allantar da liman saboda haka limamman su alloli ne yanzu yanda yau muke da limamai a da magaram sun yi ɗari na sun yi dubu na sai a ce to kowane liman babba tun da yana da mabiya ya zama Allah to su a haka ne aqidar su take kaga kun aka mai da liman Allah an zama kafiri ko saboda haka su wannan aqidar su tana daga cikin aqida ta kafirci amma kaga ai asalin su musulmai ne ko wannan abin da suka aqidantar da shi a cikin zuciyarsu suka mai da shi addini shine ya kafirta su amma ba wani abu kaga wannan su sun zamanto nau'i na biyu daga cikin kafirai wanda asalin su musulmai ne amma wani abu da suka sa na aqida shi mai da su kafirai shi yasa malai kawo misali sana sannan bayan su sai ce wa gulatir rafida da kuma wa'inda suka wuce gona da iri daga cikin arrafida arrafida su ne yan shi'a jama'a yan shi'a arrafida shi'atul rafida shi'atul isna a shari'a wa'innan mutanen aƙidarsu ta kafirci ce in mutum yana da ita kafiri ne sai ya tuba kar a zo a yaudare ka ce to ai yan shi'a ma yan uwanmu ne musulmi a ina in dai mutum yana da wannan aƙida wanda za mu faɗi yanzu ya ce ɗan shi'a ne shi wallahi kafiri ne sai ya tuba me yasa malai kawo gulatin rafida daga cikin kafirai saboda dalili kamar haka dalili na farko suna karyata alqur'ani kai tsi sun ce suna da qur'ani a hannunsu wanda ba wanda muke karantawa mu yanzu ba muna karanta qur'ani ba wanda yake da bakara zuwa nasi ko su ma suna da qur'ani suka ce mushafu fatima sunan shi ba shi bane a hannunmu nan akwai wasu ayoyi a cikin littafin nasu wanda ayoyin suna cikin qur'anin na hannunmu kuma su ma ko wasu ayoyi a cikin Qur'anin da suka ce nasu ne wanda mu a ayoyi a cikin Qur'anin mu babu ayoyi me yasa suka ce wai Qur'anin da yake hannun mu mu wai an yi manahunci an boye wasu ayoyi shine yanzu su Qur'anin sai yake cikakke ayoyin sun kawo sun zama kaga kenan su Qur'anin su daban ne da na al'umma musulmi ko tun daga nan sun bambanta da musulmi ko su bambanta sun bambanta yana daga cikin aqidar su jama'a wa'annan a'immatul isna ashariya limammai guda 12 su ma ma'asumai ne ba sa sako ba sa zinubi mu kuma a shari'ar musulunci ba haka wani kowa yana yin kuskure kuma kowa yana yin zinubi sai wa'anda Allah ya ba su isma kamar annabawan shi da manzannin shi sannan yana daga cikin aqidar su cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai manahukai waɗanda suke sun cuta addinin Allah bayan mutuwar annabi ma'ana suna kallon wasu daga cikin sahabbai macuta wannan kuma ya ci karo da alkur'ani kai tsaye domin alkur'ani ya ce sahabbai adalai ne kai kuma ka ce macuta ne kai da ƙur'ani waye mai gaskiya ƙur'ani ne mai gaskiya to kenan kai kana da ja'ija da ƙur'ani i to kafiri ne kai don da ja'ija da ƙur'ani kafiri ne sun tuhumi sayyidina abubakar da umar wa'annan an yi zaginsu in shi a wannan rafida sun yi zagin abubakar da umar da annana na aisha muna zawa kan maganar na aisha me yasa suke zagin sayyidina abubakar da sayyidina umar suka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya bar duniya wanda ya cancanta ya zama khalifa shine sayyidina ali sai suka ce wai tunda mu a musulunci mun san da cewa khalifa na farko abubakar ne na biyu umar sai suka ce a wai da aliyu da, da, da abubakar da umar da usman wai zuwa ne suka yi suka yi manahunci suka tunkuɗe sayi da na ali sai aka dora sayyidina abubakar ya zama khalifa kuma yanzu da suka yi shi kuma sayyidina ali sarkin hakuri sai ya hakura da abubakar ya mutu ana shirya dora ali sai aka ƙara yin manahunci aka dora umar shi kuma sayyidina ali sarkin hakuri sai ya ci gaba da hakurin shi aka ƙara manahunci da sayyidina umar ya sa aka usman sai da sayyidina usman ya rasu tukun suka ga ba sarki sai Allah sai suka kawo sayyidina ali kaji aqidarsu mu kuma ba haka bane ba a cikin aqidar mu kowa ya san matsayin sayyidina Abubakar a cikin al'umma a cikin musulman duk duniya in ka hudda annabi Muhammad babu wanda ya kai sayyidina Abubakar daraja duk duniya sannan kuma Qur'ani ma ya tabbatar da wannan cikin ayoyi da dama suna zagin nana Aisha matar annabi suka ce mata fasika ce wal iyaz billah yanzu kai fi sabilillahi annabin da take tutiya da shi kana cewa annabin ka ne kuma mai tsarki ne amma kuma matar shi wanda ya fi so ta ce mata fasika me kake ne shi fasiki da wa yake zama da fasika fasika da wa take zama kenan in ka ce matar annabi fasika ce wa kake tuhuma da fasikanci kana tuhuma annabi da wanda ya tuhumi annabi da fasikanci kafiri ne jama'a kaga daga nan ma sun zama kafirai sannan kuma sun tume ta da alfasha wadda Allah ya wanke ta a cikin alkur'ani cikin suratul nur ayoyi guda goma Allah ya sako dan ya wanke na Aisha suka ce a wannan ayoyin ai ba akan da Aisha ba Allah ya sako su kaga wa'annan aqidun nasu kafirci ne tsantsagwari a ciki ko shakka babu to shi yasa malamin kasu daga cikin nau'in kafiri in dai dan shi'a ne mutum kuma ya yarda da wannan aqidin da muka zano wallahi kafiri ne ya tuban ma Allah tun da gure kafin ya koma gare shi kaga Allah subhanahu wataala ya yabi sahabban annabi a gurare da dama alqur'ani ko ya ce radiyallahu anhu wa radwan Allah ya yarda da su ma ka ji abin da Allah ya ce ya yarda da su kuma kai ka zo kana zagin su kai tunanin zaka zama lafiya lau in ka zage su ka zama kafiri saboda ka kare ta Qur'ani tana yi wa wani yazo ya ce maka to sahabbai ba su sabo ai akwai dan giya a cikin sahabbai i akwai dan giya a cikin sahabbai waye ya ga maka Allah bai yarda da dan giya Allah yana iya yarda da dan giya tsakanin shi ne da bawon shi ka shiga ba za ka shiga ba shi yasa malamai suka ce abin da yake na sahabbai kuskuren da suka yi mu a matsayinmu na waɗanda suke ɗan baya ba za mu shiga ba cikin wannan bayanin kuskuren da suka yi tsakaninsu da ubangijinsu ne mu mu haɗu alkhairansu saboda su ne abubuwan da za mu ambata mu tuna su da alkhairi ba don su da musulunci bai zo gare mu ba kuma Allah ya ce yarda da su to mu tahi a Allah yarda da su abinda suka yi na kurakuransu tsakaninsu da ubangiji ne Allah ya gafarta musu sannan malam yace wal qadiyaniya ta yi wata alƙadiyaniya su ma dai suna daga cikin kafirai wannan wanda muka ambata gulatul rafida kaga musulmai ne ko suna cewa su musulmai ne suna sallah su har sallah sama bata musulmai wace ba in kaga inda suke sallah da inda suke arwalla in za su yi sujada ko na dutse yayi a saman shi ake sujada kai kuma yanzu ba Allah din da ka samu ka da masallaci kawai sujada kaza ta tashi ka fiye ka to su abin da yasa suka zama kafirai saboda aqidin su ne to kuma Allah akwai qadiyaniya alqadiyaniya suna daga cikin kafirai dan me yasa aka sa su cikin kafirai kahin nan menene alqadiyaniya alqadiyaniya su ma dai wata harka ce wadda ta rayu a India a India aka kirkiro ta alqadiyaniya din wannan an kirkiro ta a ƙarshen 19th century kuma wanda ya wanda wanda wanda ya kirkiro ta shi ne kaga ya zamani ce ko dizinabiyam sai kala ko sani ko kakannin ma duk sun rayu a dizinabiyam sai to ita wanda ya kirkiro ta ana ce mishi mirza gulam ahmad alkadiyani su a nan wajen mu ma akwai ta wajen ma akwai wani suna na biyu daga ita jama'atul ahmadiyya watakila wanda daga cikinku ya taɓa jin su ko ya ga flag ɗin su a nan garin ko jama'atul ahmadiyya to ka gani ka zauna da wanda yake da zugo to wayannan su ne ake magana a kansu su ne ‘yan alƙadiyaniya ɗin ‘yan jama'atul ahmadiyya a nan da magaram in kai can wajen ramfoyin mai adda ramfoyin randa bakwai in ka sha kwana hanyar da ta kai ka masallaci na kanya na juma'a da ka sha kwana hannunka na dama ka ringa kallon filak za ka ga filak a rubuta jama'atul ahmadiyya cikin kanya suke ko suna gine-gine ko kwarai kwa suna gina masallatai haka ne sun yi yawa a yankin tawa musamman a bangaren kwanni nan suka yi yawa akwai su sai suka wuto da sunan jama'atul ahmadiyya su ne dai yan alkadiyaniya din jama'a bari mu ji aqidinsu abin da yasa suka zama kafirai ba musulmai ba duk wanda yake da cikin jama'atul ahmadiyya aka yaudare shi bai gane ba to ya ji da kyau ga aƙidinsu waɗanda suke manya-manya wanda suke ɓoyewa suna da taƙiyya shi ne ba sa bayyana ba aƙidinsu shi ne taƙiyya abin da yake ranka sai ka ɓoye don ka a gane ka al'umma su gano ka sitar da kai sai ka ringa ɓoya suna da ita saboda haka tana yawa su cuci al'umma musulmai su zo su yi farfaganda su samu jama'a sun bi su aƙidinsu waɗanda suke manya-manya wanda suka sa su suka zama kafirai shine inkaru hatmin nubuwa jama'a annabi muhammad daga shi akwai wani annabi babu shi ne ƙarshen annabawa ƙarshen manzanni to 'yan ahmadiyya suka ce a'a bayan annabi ma akwai sauran annabawa suka ce in allah ya gani zamani allah ya yi zamani zamani mutane suka lalace suka zama mutanen banza to allah zai iya turu musa wani annabin daban daga nan har zuwa tashin kiyama iya bukata ne ko an kada bai zuwa Allah zai iya zai iya aiko wani annabi suka ce kaga wannan kafirci ne daga annabi an rufe annabta an rufe manzanci to in ka yarda a cikin zuciyarka cewa Allah zai aiko wani annabi bayan annabi ka zama kafiri jama'a dukkan mu mun gani waɗanda suka yi da'awar annabta bayan annabi daga cikin wanda sayyidina Abubakar ya yaka akwai musailamatul kazzab musailamatul kazzab menene ya shi shi ba musulunci ya bari ba ta yi shi gaba ɗaya ma shine annabin da Allah ya turo kuma an samu wanda suka bi shi ina tabbatar maka yanzu ma an wani wato ce annabi ne shi ba ba mamaki gane kaga wasu sun bi shi saboda bayan rasuwar annabi kai tsaye da musulma ya ce shi ma annabi ne wasu bin shi suka yi sayyidina abubakar ya ce a'a za a yaƙe shi sai aka yaƙe shi da shi da waɗanda suka bi shi me yasa aka yaƙe shi saboda sun bar musulunci sun zama arna sun zama kafirai to a aqida ta yan ahmadiyya jama'atul ahmadiyya akwai cewa Allah zai iya aiko wani annabi idan bukatan hakan ya taso sannan kuma daga cikin aƙidinsu wanda yasa suka zama kafirai akwai ƙaryata ƙur'ani domin su sun ce annabi isa alaihi salam ba a tsire shi ba kuma ba a ba a ɗaukaka shi ba zuwa ga sama suka ce a annabi isa lokacin da mutanen shi suka zo su tsire shi ya kubuta ba tsire shi ba sai suka ce suka ce to da ya kubuta ina da suka ce sai hijira ya koma ya koma india suka ce annabi isa hijira ya koma india mu kuma a qur'ani Allah ya tabbatar mana da Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum bar rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya ce ba su kashe shi ba kuma ba su tsire shi ba amma an kwatanta musu Allah ya ce Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi ne annabi isa Allah ya ɗaukaka shi zuwa sama to su kuma suka ce a a ai hijira ya ta indiya kaga maganarsa ta ci karo ne maganarsa ta ci karo da qur'ani kai tsaye ko su yarda da na qur'ani su zama na lahiya ko kuma su rike nasu su zama kafirai saboda sun karyata alqur'ani to suna nan akan aqida su shi yasa aka ce suna daga cikin kafirai aqida su ta kafirci ce in mutum ya kudirce ta aran shi ya yarda da ita har zuciya shi in dai bai tuba ba to kafiri yake in ya kuskure ya mutu akan wannan to wannan guda uku da malam ya zano sai ce wa nahawiyim da makamantan su yace dukkan su wa'annan suna daga cikin wato kafirai ma damar ba su bar wannan aƙidun nasu ba amma kaga ai asalin su musulmai suke ko aƙidun su ne yasa suka zama kafira sannan malam ya ce wal kufru naqidul iman ya ce kafirci shine kishiyar imani aka ce kafirci abinda ba imani ba illa annal kufra fi lisani shar'i kufran sai ce amma kafirci a hakan halshen shari'a kafirci ne kala biyu kafirci ne guda biyu yace idh yaridul kufra idh yaridul kufru fi ba'd nusus muradan bihi ahyanan al kufru al mukhrij anil millah a cikin shari'a wata ran za a wani kafirci abinda ake nufi kafirci amma kafirci wanda yake fitar mutum daga milla ta musulunci sai zama ba musulmi ba sai ce wa ahyanan ukhra yurad bihi al kufra ghayra al mukhrij min al millah wata ran kuma za a ambaci kafirci a ce wani kafiri ne amma kafircin ba kafirci ba wanda yake fitar fitar mutum daga musulunci kafirci ne malamai suke ce mishi kufrun duna kufur kafirci wanda ba kafirci ba kafirci ne a hada amma kuma bai fitar mutum daga cikin addinin musulunci sai ce me yasa wa zalika li anna al kufra li anna lil kufri shu'aban sai ce saboda kafirci yana da yanki yanki a can baya kama anna lil imani shu'aban kama yadda imani yake da yanki yanki in ba kuma ta ba lokacin da muka yi bayani akan imani mun ce imani yana da yanki yanki hadisan annabi sun tabbatar da haka wani hadisin ya ce imani ya kasu kashi 73 ko wani hadisin kashi 72 wani kuma kashi 71 to haka kafirci yake shi ma ya kasu kashi kashi martaba martaba ne matsayi matsayi ne sai ce fa kadhalika al-kufru qawlun wa amal shi ma kafirci fada ne da aiki wani mutum zai iya furta wani abu sai zama kafiri kuma zai iya aikata wani abu ya zama kafiri sai ce wal ma'asi wal zunub da saban Allah da zunubai kullu min sha'abil kufr dukkan su suna daga cikin yanki na kafirci kama anna ta'atu kullu min sha'abil iman kamar yanda bin yin biyayya ga Allah da ayyukan lada suke cikin wato yanki na imani sai ce wa min usuli ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin asali na ahli sunna wal jama'a annahu min al mumkin an yajtami'a fil abdi al iman wa ba'd shu'abil kufri aw an nifaq yace ba abin mamaki bane ba aqidar ahlus sunna wal jamaa an yarda an sani wannan yana iya faruwa a samu mutum abu biyu sun haɗu tare da shi gashi mai imani a tare da shi sannan kuma a tare da shi akwai wani yanki na kafirci ko kuma wani yanki na na munahunci allati la tunafi asl al imani wa haqiqati wanda wannan munahuncin ko kuma wannan yankin na kafircin da aka samu tare da shi bai ya kore mishi wancan imanin ana samun musulmi mai imani sannan kuma ya aikata wani bangare wani yanki na imani ko kuma ya aikata wani yanki na manawunci mutum na aka samun masu imani kuma manya-manyan manawukai ne akwai sai ce wal kufru zu usulin wa shu'abin mutafawita kafirci kuma yana da matakai-matakai da matsayi-matsayi da suke sun sha bamban wani ya wani kamar yadda ai imani ma na wani ya wani ko to haka kafircin yake kafircin ma wani babba ne kuma wani karami ne wa minha ma yujibu al-khuruj an milla wa minha ma huwa duna zalik daga cikin kafirci akwai kafircin da yake fitta mutum daga cikin musulunci gaba daya akwai kuma kafircin da bai fitta mutum daga cikin musulunci wa yaqa'u al-kufru bi i'tiqadi al-qalb yace kafirci yana faruwa a cewa na ya yi kafirci bai itikadil kalb idan ya kudurta wani abu a zuciya shi ta hanyar kudurta wani abu a zuciya kamar misali ne wani misali ne wani wani abu ne mutum in ya sa shi a ran shi ya yarda a zuciya shi ya aikata kafirci kuma kafiri ne shi ne kamar misali mutum ya yi kudurta cewa akwai wata shari'a wadda ta yi shari'an Allah kuma wannan kwa babi ne mai girma ko wanda a yau muna rayuwa da su suna abukawa cikin wannan babi shine mi Allah subhanahu wataala yayi shari'a ya yanke hukunci kai kuma ka dinga ganin a wannan shari'a gaskiya akwai saki akwai wani wata shari'a wadda ta yi wannan dama dama wallahi in ka sa a ranka wannan ka zama kafi kaga anan zamu yi magana akan wa'inda suke ganin Allah subhanahu wataala da ya raba gado da shari'ar shi da adalcin shi suke ganin raban gado akwai zalunci an zalunci mace ko kuma wani abu da ya kama da haka sai suke ganin ya kamata a ɗora wani sabon kundi da artikel da luwa wanda ya kamata amma garban gado gyaran muska saboda wannan ya yi waccan ta Allah in ka sa a ranka shari'ar wani ta yi ta Allah ka zama kafiri kaga wannan kudircewa kenan sai malam yace wa bil fi'li kuma kafirci yana aukuwa ta hanyar aiki ka aikata wani abu sai ka zama kafiri kamar misali ne kamar al istihza'u bid din ka yi ma addini izgili kaga wannan aiki ne ko yi ma addini izgili mutum ya takarkare ya yi abin shi saboda addini da biyayya da sunna ranar sallallahu alaihi wasallam kai kuma kama abin izgili addini kama izgili ka bi a hankali zaka iya kafir cewa kul abillahi wa ayati rasulih kuntum tastahzi'un Allah ya ce la ta'taziru qad kafartum ba'da imani kaga wannan zai iya kai mutum ga kafirci ko kuma asihir wal kahana da sihiri da da bokanci da malaman tsubu da su ake wannan malaman tsubu ku ji tsoron Allah ku tuba ku zama musulmai na kwarai yin sihiri yana kafir a mutum domin in aka yi aiki da sihiri za a aiki ne da aljannu don su cutar da wani sannan kuma su aljannun galibi ba sa yin abin wannan sai in sun bukaci wani abu wanda yake na saba ma Allah subhanahu wataala musamman ma bangaren abin da shayi shirka ko kuma wani abu da zai kai mutum ga kafirci kai tsaye haka kuma bokanci ko kuma azabhu li ghairillah mutum yayi yanka ba dan Allah ba kamar yadda muka da misali da su kaga yanka ai taqarrub ne zubda jini dan dan neman kusanci ga Allah sai wani malami zaka ka zubda jini dan wani abu a yanka ma aljannu su biya maka wata bukata kai taqarrub ba dan Allah ba ka zubda jini dan wani Allah kaga wannan ma kafirci ne na aiki sai ce wa bil qawl haka kuma kafirci yana iya abukuwa bil qawli ta hanyar fada menene mutum zai faɗi ya zama kafiri kamar inkari wujudillah mutum ya ce kai babu Allah sai ya waɗi wannan abu kuma ya yarda har cikin zuciyar shi babu Allah kaga furtawa yi in ka ce babu Allah ka zama kafiri ta hanyar faki furici ne saka ka zama kafiri sannan wabi shak haka nan kuma da shakka wace irin shakka ake nufi anan shine ashakku fi usulun din mutum ya shakka dangane da abin da shi asali na addini asallan addini kamar ka yi shakka akan alkur'ani ne girma alkur'ani yana daga cikin usulun din to in kai shakka dangane da alkur'ani ka zama kafiri wannan qur'ani da muke karantawa kawai sai yayin liman ya takarkar ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ce ka an ya ka wannan magana Allah ce Allah ga tsammanin ka zama kafiri saboda ka yi shakka dangane da alkur'ani alkur'ani kuma yana daga cikin usulun din sannan kuma abinda za mu yi da shi ne wabi tark ta hanyar bari ka bar wani abu in ka bar wani abu ma za ka yi zama kafin kamar mi wanda in ka bar shi za ka zama kafin kamar tarkus sala barin sallah ga kanan musulmi ne ana azumi da kai ana komi sai ka bar sallah amma ka tambaye ka me yasa baka sallah sai ka ce kai ni wa gani nake ita wannan kawai bata cikin addini Allah ga ta mala eh kafiri ne kai me yasa saboda ka bar sallah nasi ya tabbatar da haka saboda haka wa'annan abubuwan da ya zano gaba ɗaya suna iya sawa mutum ya zama kafiri Allah madaukakin sarki ya kare mu a nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci kenan mun zo insha Allah sati mai zawa zan mu tashi dangane da kafirci guda biyu da aka faɗa kafirci da wanda yake fitarwa daga addini da kuma kafircin da yake fitarwa daga addini abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh